أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يبقوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بلا سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد salawatullah alaihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah mulkin sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa da nufin sa da Allah ya kawo wannan rana ta Laraba ya zama goma ga watan Ramadan hijiran annabinmu daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan uku haihuwa annabi isa dubu biyu da ashirin da hudu wanda muke taruwa a wannan gari na angon sasa ga ke yi a wannan babban masallaci na juma'a domin ci gaba da bin tafsirin magabata a cikin wannan littafi mai zarki shine alqur'ani mun dai kwana ne a cikin suratul ma'ida a daidai ayan mu kwana da idan Allah da izininsa kuma za mu ɗora. akan ayar ce gaba muna roƙon Allah muna fata Allah ya mana agaji Allah ya mana guduma cikin lukan amari baki daya kurakuran mu laifuka mu zunuban mu muna roƙo Allah ya yafe mana baki daya yanzu da yadda Allah malam zai karanta mana ayar da zamu tashi da izinin Allah Allah ya mana guduma alga fa'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم
بسم الله الرحمن الرحيم Allah yana cewa Allah madaukin sarki mai girma daukaka yana cewa لقد خرم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه حقيقه sun kafirce wayanda suka ce Allah eh Allah uku eh Allah ɗayan uku ne mana Allah uba Allah uwa Allah da Allah ka tsare mu wannan ba karamin kafirci bane kuma wannan ya fito kalma daga cikin daga cikin yankura daga cikin eh al'umma annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ka tsare mu eh ahadwa wata Allah shi ɗaya ne wal akharani Isa wa Musa allolin biyu shine annabi Isa da mahaifiyarsa Allah ka tsare mu da wannan kafirci eh shine cewa wa firkatin minan nasara wasu yanki daga cikin nasara su ne suke wannan aiki eh iska ce ai Allah uku ne saboda annabi Isa Allah ya Allah ya kage shi ba tare da uba ba ba yanda suka saba ba sun manta yayi Allah ayi annabi Adam ayan nabi adam Allah yake ba uwa ba uba shi shi da kwaba kasa aka yi shi aka hura mishi rai ashe in mamaki ne sai a tambayi annabi annabi adam shi ne abun mamaki fiye da annabi isa ai eh shi da aka hura kawai ya fito Allah ya sa mu dace Allah ya ce to lalle sun kafurta wa ma min ilahi illa ilahu wahid babu wani Allah eh sai dai Allah daya shi maliki shi ne kadai shi kadai shi ne Allah babu wani Allah in ba Allah ɗaya ba eh ba wani uwa ba wani uba ba da ba shi Allah ne kadai shi daya ai shi Allah barke zaki a ce mishi uba lam yalid fa lam yulad lam yalid wa lam yulad ba haifa ba ba haife shi ba bai haifa ba ba haife shi ba to ta ya za a yi ya rike mata har har har ya samu da ta kaga wannan maganar banza ne kure ne ba kare ba kato Allah ka tsare mu daga shi daga kure mm wa ilam yantau Allah ya musu woni ya musu tsawa in dai basu bar wannan mugun kalma ba suke haɗa Allah da uwa da ɗa in ba su bar wannan kalma ba amma ya kurna akan abin da suke faɗa min taslisi cewa Allah uku ne eh Allah ɗayan ɗaya Allah uku cikin ɗaya eh duk wannan awai Allah uku amma a cikin ɗaya to in ba su bar wannan kalma ba la yamassanna allazina kafaru minhu azabul alim wa'annan wanda suka kafirta suka ce Allah uku ne lalle azaban Allah ko zai zai same su azaban ma mai kala ne wata azaba mai radadi Allah ya tsare mu da azaba mai radadi eh wanda ba ta radin ma ai ba ma son mu balle balle wanda ake ta mai woni Allah ya tsare mu mu'limun huwa nar tana musu radadi a cikin wuta Allah ya tsare mu na'am أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه na'am والله غفور رحيم Allah sai yake ce musu afala yatubuna yanzu wa'annan jama'a daga cikin nasara ba za su mutanen annabi mun Isa ba za su tuba ba su bar wannan mugun kalma ba suke jingina Allah da shi ba abinda Allah yake ji ne ka hada shi da wani a wurin bauta ka san ya ce inna Allah la la la yaghfiru an yushriku bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya hada da shi hada hada ya hada wani da shi a wurin bauta baya gafarta ma shi ka san Allah ne maliki sai ka ɗauko abin da bai iya komai za ka haɗa shi da shi wajen bauta ka ce su ne suke baka baka sa'a ai ka ba karamin kure ba ne ya Allah baya son eh inna la yagar Allah yana kishi eh bai so kara da wani kara shi da wani kace kace eh, kace abin bauta ne Allah baya so haka amma wai ga hurma dun zalika abinda bai kai shirka ba an ka tuba sai Allah ya gafarta maka ga wani ya kashe duk mutane tara mutane 99 ya hada ya da ya zama ɗari amma Allah ya gafarta mashi amma in dai shirka ne ba zai gafarta maka ba kaga laifi yayi wanda ya kashe aka ce a kashe shi ba haka kace ka sanar Allah baka tabbana ala bani isa ko man qatala man qatala nafsan duk wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi kawai annan nafsi bin nafsi ko eh rai wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi haka Allah ya rubuta bani Isra'ila To, mutumin da ya kashe mutane a banin Isra'ila ne sai da ya kashe mutane casa'in da tara, ya je fatawa aka ƙara mashi, aka ce, kai ba zai duba ai wanda ya kashe da yawa a kashe shi balle kai da kashe casa'in da tara, ai magana ya ƙare. Ya fita gidan ya dawo ce, kai bari in ƙara da bari in ƙara ma da shi, in cika ɗarin kawai. Eh, in je da hujja ai mana azaban kaji, kaji ɗan adam. Eh, shi ne Allah yake bada labarin ɗan adam. Innal insana li rabbihi lakanun. Shi ɗan adam yana jayayya da ubangijin shi. Shi mai jayayya ne. Allah zai ce yayi kaza sai ya ce ba zai yi ba Allah ya ce bar kaza sai dan adam ya ki bari kaga da Allah ko wanda ya kashi jayayya to Allah shi kanshi ya ba dan adam lafi eh na yawan jayayya Allah ka tsare mu hmm to kaji Allah ya ce abala yatubuna ila Allah wai sun ba su zuwa ga Allah ba akan wannan mugun kalmar da suka yi ba za su ba wa yastaghfirunahu sai ne gafararsa eh domin shi Allah wallahu gafurun Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne ga baki daya to Allah ya mana gafara dukan kurakuran mu hmm ka gari walaysa ilahun kama za'am eh annabi Isa ba, ba Allah bane kamar yake zato eh ba Allah bane Ali Musa ga Allah bane eh mu je na mamaki ibnu maryam ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكل الطعام na'am انظر كيف نبين لهم الآيات mhm ثم بأني يوقفون to Allah shi na cewa mal masihu ibn maryam ai masihu dan maryam annabi isa kenan shi ba Allah bane ba wani bane a a illa rasulun sai man sai dai shi matsayin shi na girman da Allah ya ba shi manzo ne ka taba jin manzo ya zama Allah ai ka ga bai yi ba man masihu ibn maryam illa illa illa rasulun annabi annabi annabi isa masihu dan maryamu shi ba kowa bane shi dai manzo ne face dai shi manzo face manzo ne kana kalan min qabli rusul ba wai shi kada ne zama ita ba zama manzo ba a'a akwai manzannin da Allah ya aiko zuwa ga jama'ar su sun je su yi gargadi tun kafin ya zo ashe kaga ba shi ba kanshi ne faro ba kenan kaga abu ashe ba kan ba kanshi ne faro ba to Allah ya ce ai shi ba Allah bane manzo daga shi manzo manzo Allah ne eh yadda manzanni suka gabace shi shi ma haka ya biyo zuzurin su sadaka ba zai ce mishi Allah kaga ba Allah bane ke kaji walaysa ilahun kama za'abu shi ba Allah bane kamar suke suke rayawa wa illa limamada eh dai kamar yadda manzanin manzanin suka riga shi gabata suka zaɓi su manzanni ne shi ma haka shi ma manzo ne yanzu Allah ya sa mu dace mm Allah sai ya ce sai yake cewa wa ummuhu sannan mahaifiyarsa ita ma ba Allah bace ita kuma ba manzo bace siddiqatu ma'ana mai gaskiya ce eh ita sina ma- Maryam baiwa Allah ce mai gaskiya eh Allah ya bai kai ce mai gaskiya ne kai ba karamin matsayi bane kun ga duk girman sai Abubakar ai da ya bashi siddiqu gaskiya Allah na yabon shi eh gaskiya saboda Allah gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne eh to kaga sayyidina Maryam sayyidina Maryam ma an kira ta da sad- da siddiqatu mai gaskiya eh ita ba Allah bace ba manzo bace din mace ba ta zama manzoniya saboda ita siddiqatu ne ji Allah eh shine man bulaga bi siddiqi karken gaskiya ne ita mai rikon gaskiya eh kana ya kula ni da aman su wa'annan halittun nan guda biyu da sayyidina maryam da danta ai su ma suna cin abinci kamar da kowa yake ci to Allah yana ci a to kuma ya wanda yake ci abinci zai zama Allah kuma ai kaga wani wawancin ma ya kai da ya kai rashin hankalin ma ya kai eh ka ce wanda yake cin abinci dan adam ka ce mishi Allah ai kaga wannan kure ne da gairuhuma min alhaywan kamar sauran halittu ne kawai suna ce suna sha shi ma annabi sai yana ci da sha mahaifin suna ci da sha kana kazalika la yakun ila tunda wanda tunda wanda ko yake ci ya sha ya bayan gida ai ka ko bare zama bare zama Allah ba ko ko zai zama a bare zama abun bauta ba mm litarkibi litarkibi saboda matakin da ya taso tun yana ciki yana yana ruwan haihuwa sannan ya zama ɗa aka haife shi ya zama yaro sabiyi sannan ya zo matakin yaro mai matashi sannan ya zama matakin balagage sannan ya zama matakin dattijo to wa mai wannan ne zama Allah a gaba zai zama wa da abi sau da raunin shi wa ma yasha minhu min al-bawl da abin da yake bukata in ya sha ruwa sai yayi bawali to Allah kuma ce yana bawali kamar inda kai kai abubuwan suka ce bawali ai abun ya yi ƙasa suna ka wannan magana ƙarya suke kawai wal ga'id sannan yana yana zagawa ina bayan gida to a wa me wannan halin da zai zama Allah a ƙarya suka yi mishi kawai annabi Isa bai ce da shi dan Allah bane eh su ne kawai suka kira suka jingina masa eh Allah ya tsare mu gabaki da na'am unzur unzur kaifa nubayyinu lahu ayatu sai Allah yake cewa kai kai mai saurare eh unzur saurara ka yi mamaki kaifa nubayyin lahu ayati yanda muke bayanin kadaituwan Allah shi kadai shi ne wai bai ga wannan sifofin gabaki daya ya za a yi a ce yana da abun yana da mushi yana da abun da za a hada shi wajen bauta bare yiwu ba Allah ya ce sun manzuru anna yufakun sannan ka dube su kuma yadda suke juya kai suke kin gaskiya sun sa annabi Isa ba Allah bane Maryam ba Maryam ba an ba Allah bace amma dibe ne suke juya kai gaskiya eh suke kauda kai daga barin gaskiya cewa Allah daya Allah ya tsare mu gabaki daya eh yasrifuna anil haq suna kauda kai daga barin gaskiya eh ma qiyamul buhad ta da Allah ya ya tsaye da musu hujja cewa babu wani Allah abin bauta da gaskiya ba Allah ɗaya ba cewa ya nuna ga hujjoji annabi Isa annabi ne ba Allah bane Maryam kuma mai gaskiya ne ba Allah bace duka Allah ya tabbatar da wannan kaje min da Allah ya ce
وتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Allah sai ce kulka gaya musu ya rasulullahi a ta'buduna min dunillahi yanzu ku za ku bauta ma wani Allah ba wanda ya rice ku ba kuna da hankali kuwa kana ganin ga babanka yana bukatar taimako gaje kana kana bada gudunmawa kana kana taimakon baban wani kuma yana buƙatar bai da lafiya yana kwanci ribis sai kuma ka tsallake shi ka je kana taimakon wani a ka gaba hankali a nan ka gaba hankali kenan ba ana ka taimakon wani ba amma ai ga wanda ya kamata ka taimaka ma to kaji yanzu wanda ya halice ka shi ya kirkire ka daga babu fa ya samar da kai to kuma sai ka je sai ka bar shi ka je ka bauta ma wanda wanda shi ma halittar ne yin shi aka yi ai ga dabbanci ya kai ya kai wawanci ya kai wawanci yasa mushrikai ba su da hankali dan uwa ba magana aikin hankali anan ka wanda ya halice ka ka je kana bauta ma wanda shi aka halice shi kuma ai kaga kure ne wannan je kama sai ka zo ka bauta wa wanda kai kai shi da kanka eh kana kana neman sa'a kanka da shi me suke yi ba gumaka suke yi ba su su yi su da ƙasa wasu da zinare wasu da tabo su musu siffar idanuwa da komi su siffar riga da sauransu don su fara suke ce allansu ai wannan dabbanci ya kai dabbanci da uwa eh kaga aiki ne rashin hankali ko eh kamar kamar mashaya misali ba an ce mashayi mashayin giya shi zai fito ya ga awaki ya ce ya kwanta ya ce baba kuna lafiya wai awaki ne baba kaga hankali ya karfe hankali a nan gure ko wai kuma gobe nan ma sai ya kara wai sai zai kara yi wai yana more rayuwar shi Allah ya tsare mu ga baki daya to ka ji abin da Allah ya ce a ta abin min duniya ku bauta kuna bauta wani Allah ne ma la yamliku lakum darran wanda shi wani Allah ba zai iya cutar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba da za ka zana gaban gunki ka ce kai gunki in ka ƙaunaci kakanka da kakanka ka zo nan zai zo in dai kai ka isa kai kai kaza ne to ka min magana zai yi to sai kuma kai ne mai magana kuma kai ne kai ya kawo bauta ma a wasu za ka bauta masa ai ka ga rashin hankali yayi ma la yamliku lakum darran wanda ba zai iya cutar da ku ba wala nafa ba zai muku arziki ba eh ba zai muku ba shi yasa kaga zuwa wurin boka yana da illa da uwa shi boka ya kasa kayan shi da gashi da menene ya tattara ya aje da wannan da wannan dai lajin ka kazo shi ba burin shi kazo ya samu kudi ya biya maka shi bukata sai kuma ka zo ya biya maka bukata wai maka hanyar samu kazan mu karamin miliyoniya ko kazan mai kudi ba ma ki kila bai da mata ko guda ɗaya ba kai ko kaga kana ce maka kana ce kana son yan yan wance yan wance da Allah ya maka taimako wai ka aure ta kai kan ya karji ka ji ka ji shi hankali kai kudin da ka raina yana ajiyar ka shi yake so ya karba Allah ya ji gaishe ta eh na wasa wani babban babban na koban gabas ina wasa shi ina wasa shi sai da ya kai shi bango har yana cewa wai ya je babban na koban gabas ko sai ya ce babba a duba mai ne wai na taurari su suka tafi ne wai na taurari su suka yi kaji sai ya ce taurari ko su yi kudu ne ko su yi arewa sai ya ce to kai lallaba kai kudu wai shi bokan ya ce mashi ya lallaba ya kudu sai ce sai gata ya ce kaji sai ci gaba da wakan shi can ya ce aha gafan goma na almajiri watan shi wanda yake wa wakan mai duban ya ba shi kuɗi ga kuɗin shi a hannu sai ce shata ahab birzancin banza da fan goma na almajiri a hannunka wata kaga duba ya ƙare ki da sai shi ya kwace kuɗin almajiri shi kaji ai kaji kiman da yake ɗaya masa Allah ya sa mu dace duk wani mai bada magani burin shi ya samu kuɗi a jikinka ne kai kuma kana bari ka je wai ya maka hanyar da za ka yi kuɗi kaga aka ake juyi irin wannan to Allah ya sa mu dace hmm isa mu zalla yake man ataka hinan basaddaka ne ba ya kul magana kafare ma azrahu Allah duk wanda yaje jin boka eh matsafi dan bori ne ya gaskata ya ce mashi wani ya ma kaza wani ya ma kaza kai yadda to ba za ka dawo gida kana musulmi ba wallahi ka kafirce mu abinda Allah ya saukar da Qur'ani da manzo Allah duka kafirce musu in dai ka yarda abin da yake kasan ko yana gawa zai dawo ya fara gafara ɗan uwan shi hiya shi ne ya mashi asiri ya binne mashi a guri kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ya zai ta gaba Allah ya sa mu dace to kaji to shi Allah ya ce wallahu wa sami'un Allah yana jin zazzutukan su da suke fara suke cewa ai Allah uku ne alimun kuma Allah ya san halayen su gabaki daya eh na'am
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق نعم.
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل na'am وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل to kaji abin da Allah yake cewa Allah yana cewa kul ka ga musu ya rasulullah ya ahlul kitabi ya ku wayanda aka ba littafi ma'ana yahudu da nasara ko la taglu kada ku wuce iyaka kada ku wuce iyakan da Allah ya muku mana eh eh fi diniku a cikin addinin da Allah ya wajabta muku garin haq abinda ba gaskiya bane ku jawo ku ce gaskiya ne annabi isa ba Allah bane ku ce shi Allah ne maryam ba Allah bace ku ce Allah ne kaga kun sun yi shigi sun yi shigi da yawa kada ku faɗi hakan ji Allah hmm bayan ta dawo isa ko ku kaskantar da shi ku ce shi ba annabi bane aw tarfa'u ko ku ɗaga shi ku kai shi matsayin da Allah bai tsaye shi ba fauka fauka haka fiye da gaskiya ku ce shi Allah ne wannan ba wannan kar ku yi haka Allah ya hana yasa ai kaga wasu da suke suke amfani da wannan aya wasu su ce wai ana girmama annabi wai fiye da yadda Allah yake girma shi kaji ƙarya ai ba an ce mishi Allah bane hadisi ya malamai suna magana suna cewa in dai ba za ka ce manzo Allah Allah ba to duk daraja ka dinka sa mashi zai dauka in dai baka ce ma annabi Allah ba to duk dajin zaka bashi Allah ya bashi fiye da wannan Allah ya bashi dai wannan in dai zaka mu dai za ga mu annabi ka ga mashi amma kaka ce mashi Allah shi bawan Allah ne ma eh yana takama yace shi bawan Allah ne amma Allah ya girmama shi ai ko ba shi ne Allah ya ce wa rafana laka zikraka ba Allah ya dauka ambatansa idan malaka da biyo same shi ya sa manzo Allah a gida yake cewa ya rasulullahi kaifa a ta'rifu kaifa rafa'aka rabbuka ka san inda ubangijin ka ya dauka ka kuwa ka san matsayin da Allah ya yi baka manzo Allah ya sani sai ya ce mishi a'a sai ya ce ai Allah ya ce in gaya maka idza zikritahu zikira ma aka idan za a ambace shi da kai ake da hak- da kai ake hada ana ambato sai ya ce kai al'arshi ma ga baki ɗayanta daga sunan Allah sai sunan manzo Allah kawai annabi Adam da ya je ya ci itaciya ya rasa yadda zai ya tuba kawai sai ya ce ya Allah ina tuba a gare ka da haƙƙin manzan Allah Ali Muhammad manzan Allah kawai abin da yake kenan sai Allah ya ce ah ina ka ina ka san wannan sai ce ah Allah ai na ga sunan shi ne da sunan ka a rashi lokacin da yake aljanna kaga ashe gafaran saboda manzan Allah ya samu to da Allah wanda girma za ka bashi to fiye da wannan shi za ka ɗauke shi a kai shi fada duka annabawan nan ko ba wanda aka mishi haka malaka ji duk matsalin girmansa ya je ya kasa zuwa amma annabi ya je to da Allah wanda ya je fada har sai gaisuwa yace attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi dai ba da salawatu lillahi ina gaisuwa ga Allah ya gaida Allah ko Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi kai wannan annabi ban taba irin shi ba amma amincin Allah ko ya tabbata a gare ka kaga Allah ya amince masa Allah ya ce mishi ya annabi ya ce salamu alaina wa ala ibadallahi salihin eh ya Allah ai ga ga wasu ma nan amincin kai tabbata har ga bayan Allah na kware ba yasa ake so ka zama na kware kai ba to shi annabi sai Allah na tare Allah na tare da annabi annabi na tare da da da salihan bayi a fadan Allah duka gaba ke da to kaji yadda annabi yake dan uwa hmm to a wurin Allah yake to ka ce an yi ba shi da haka ba ai ba kamar wannan bane eh sai ce la ta galu bidinukum gara har eh kada ku shishigi eh a cikin addinin ku ku kaskatar da annabin Allah annabi Isa ko ku dauka kashi bai da bai da kima inda Allah bai kai shi ba wala wala tattabi'a hawa'ahum wala wala tabi'a hawa'u qauman qaddallu kada kuma ku bi son zuciyar mutanen da suka bale suka bace duk wanda suka ce annabi Isa Allah ne ai sun bace to ku kar ku bi su wanda ba su bi su ba ana musu tsawa kada su bi su kadallu min qablu ai sun riga sun bace kawai itun bini bi guluyihim yawam asfa'a wa aslafum eh su ne magabatan su gabaki daya wa adallu kasira sun ƙara fadda mutane da yawa ba su tsaya akan su ba su ci gaba da mutane Allah ka tsare mu wa dallu an sawa al sabil sannan sun bace daga hanya madaidaiciya to kaga ko bai kamata a bi su ba ko eh Allah ya tsare mu gabaki daya ai an darikil haki daga hanya na gaskiya wa suwa da hanya take daidai hmm
لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم na'am ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to ubangiji yake cewa lu'ina allazina kafaru Allah ya la'anci wani zaka kafirce min bani isra'ila daga ta'yan isra'il annabi yaqub din nan ala lisani ya dauda akan harshen annabin Allah annabi dauda bi anda a alaihim annabi dauda ya kira su bi Allah su bi ya kira su ya ga su dokokin Allah ya ce Allah zai jarrabe su eh kada su fita su ranan eh kada fit kasu fita su su yi su din nan suka ki eh ba ma sau kira da tin ya kame da su gire ko Allah ya lance su ka zama birai eh Allah ya tsare mu gabaki da hmm wa ashabul aila sune ashabul aila wa isa ibn maryama da isa dan maryamu bi an da alaihi shi ma ya ya kira jama'arsa sa eh su ima da Allah da manzo Allah da suka mai da shi Allah su ma fa ma sawa nazir aka mai da su aladu gabaki daya kaga abu yayi muni ko eh wa mu ashabul maida shine mutanen maida Allah ya tsare mu gabaki daya eh daga cikin hawariya din nan Allah ya ce man ansari Allah kala hawariyan ansarullah su ne amma suka ce mu annabi Isa wai ya roki Allah ya kawo musu kabaki daga sama yace a ba ku imani ba wallahi suka ce sai imani yace kun imani suka ce eh ai mun yaka ne domin samu na- natsuwa a zuciyarmu mu ci kuma da kawunan mu sannan ya zama aya ga mutanen baya shi kana nabi isa yi addu'a kaba ke sauka kawai kafin da hajjawa suka saba eh abin da aka ce karkan da suka saba eh Allah ya ce duka wannan abin da ya faru a gare su mutanen annabi mutanen bani Isra- Isra'ila da Allah ya ce harshe annabi dawo da din nan ibn su birai gabaki daya sun mutanen aila haka mutanen annabi isa eh su ma haka ya kira su su yi ma da shi su ma suka yi jayayya suka ce a sako su ma'ida abinda dokan da aka ba su ba su ba ba su bi ba Allah ya ce zalika wannan la'antan da Allah ya musu bima asau saboda sabon Allah da suka yi ne Allah ka tsare mu sabon Allah wa kani ya tadun sun kasance masu masu keta do- masu keta dokan Allah ne eh masu keta iyaka ne kawai haka Allah ya ce hmm kanu la yatanahuna ko كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه na'am لبئس ما كانوا يفعلون to shi ne Allah ke gaya mana me yasa me yasa Allah ya musu ya musu haka a a kanu la yatanahuna eh anil munkar su ba sa hana aikata mummuna eh ba sa hanawa fa'alu aikata suke kawai labisa ma kanu yamalu Allah ya ce tir da abin da suke aikata nan mummuna aiki Allah ta tsare mu da mummuna aiki yan uwa eh Allah ya riga ya tarda mu mummuna aiki sai kikkiawan aiki Allah yake so shine yake cewa inna Allah dayyibun la yaqbalu illa dayyib Allah mai tsarki ne baya karban aiki sai mai tsarki hmm
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا na'am لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون eh an ce su ashabul ma'ida din nan an ce su kai sun kai su 330 mazaje kawai duka Allah ya mai da su birai gabaki daya su 330 suka roki Allah ya ba su ma'ida aka ba su Allah ya ce ga doka in ka ci kaka aje amma suka saba Allah ya tsare mu gabaki daya to Allah ya halakar da su to kaga mutunce mu ubangiji umarnin sa ba karami ba karami musiba bane Allah ya tsare mu to shi ne Allah yake Allah yake gaya mana nabi sa ba kaddama Allah a a a shi ne ke cewa Allah yake cewa ma kane sunan ko tara za a ga za a gansu ya rasulullahi kasirin minhum mafi yawancin su yatawallawna allazina kafaru eh suna jibinta wanda suka kafirce mushrikan maka kenan suna abokan hudansu ba mummune ba eh sun san zuwan shugaba sun san bayyanarsa amma ba su riƙi musulmi abokan hudda ba sai kafire mushrikai kawai Allah ya tsare mu gaba ke da to shi Allah ya ce labisa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah ya ce tir da abin da suka gabatar na mummunan aiki da kawunansu su eh min al'amal na aiki lima'adahum eh da kiyayyar da suke da suke da suke yi lima'adahum mawjibul lahum mana suna gaba da abinda Allah ya wajabta su ba sa so to Allah ya tirda mu na aikin su gaba ke daya an saidallahu anhum sannan Allah ya fushi da su wa bil azab hum halidun Allah ya ba mu labarin wayannan a cikin azaba za su dawo kawai duk wannan abin da Allah ke gaya mana mu shiga taitaye mu da sakon da manzo Allah ya zo da shi ne mu kada mu yanda wancan suka yi shi za ake ba mu labari in muka haka to abin da ya fara sun ma zai sami kenan mu yi kokari mu kiyaye abin da Allah ya ce ana ba mu labarin ga yadda suka mutunci suka ki sun san gaskiya suka ki domin azaban wanda ya san gaskiya bai yi aiki da ita ba ya fi wanda bai sani ba Allah ya tsare mu gaba ki daya
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Allah ce walau kanu yu'minuna billahi ina ma da sun zo sun imani da Allah wan nabiyyu da wannan annabi shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar mashi ina ma da sun zo sun imani da Allah da manzon Allah da sun huta da wannan masifa gabaki daya Allah ya ce matakhazuhu awliya da ba za su rike ka mushrikai makka abokan juna ba inda su imani da Allah da manzon Allah ba to ba da ai ai ba za su rike mushrikan makka ba kafirai su rika hudda da su ba abokan hudda su bane kenan to kaga ba su yi ba Allah ya ce awliya da ba su yi su abu su masoya ba walakin kaseerun minhum fasiqun Allah ce mafi yawanci wa'annan mutane kawai fasikai ne eh masu ma'ana ga Allah ce fasiku harjin anil iman eh ya fita daga barin imani kawai Allah ka tsare mu da irin su gabaki daya eh shi Allah ka ga yana amfani da maganar imani ne da aiki duk mai imani shi ke aiki da abin da Allah ya saukar mara imani fa ina aiki da son zuciyarsa ne kawai to shi ko Allah zai mace abin da ya so aiko Allah ya ba mu ikon bin abin da Allah ya saukar gaba ke da na'am
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا na'am ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون to Allah yana biya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi labari yace ya rasulullahi eh la tajiddanna eh lalle zaka samu ashaddan nasu adawatu wanda suka fi tsananin gaba iyayya suke tsananin kiyayya illazina amanu suka imani ba kamar yahudu yace zaka samu wanda suke kowa tsiyayya tsiyayya dai suna gaba ga ga musulmai eh ba kaman ga mu'mine ba ba kaman ba yahudi shi je yadda mumini yake bai kaunansa kawai ya za ke ta turna eh duk suke soko soko bala'i da musifa ko ta ko'ina Allah ka tsare mu gaba ke da za ka turo mana corona ko eh aka ta masa baki a zamanin kaza ma an yi karo an yi kaza ba a yi sallah ba a yi kaza ba a yi sallah ba aka ta hujjoji duka kuma su duka musifa ne yayi to kaga ta ci gaba corona din yanzu Allah ya tsare mu gaba ke da eh mutum da muke mu taba jin labarin wata cuta corona ba su can da su suka fiye gaba da manzon Allah da addinin Allah su ne Allah ya jefa musu ita eh ba mutanen China bane sun nemi musulmai kawai suka dinga kashe su suna suna harbe su da bindigogi haka suka dinga yi fa garkuwar musulman kawai su da kiyya Allah ya jefa musu wannan bala'i shi ne kawai su kama wani ciwo zai ga mutu ya hamma ya hamma yana tashe ko shi ke ya mutuwa haka suka dinga yi ya ka ce ai wani ciwo ya duniya ne ga baki daya kaji Allah ya tsare mu ga baki daya to haka za ga ko a indiya ma da bala'i ya musifa barna ya barna Allah ya jefa musu wani kwaya wata zuma za ka ga tana yawo duk wani ta harba ya mutuwa kawai in kana cikin mota ne in ta ci wata gida ta harbe ka yi mutuwa in kana keke ne sai mutuwa haka ta dinga musu wannan bala'i to shaka Allah yake duk wanda ya cika sa'on Allah Allah ya rage shi to ba zai ji daɗi ba amma yanzu kaga dinka shiru ka ji wani abu ya faru a garin a kasan ai duk wanda zai gaba da Allah da maki da masoyin Allah to Allah ya ba shi ya ba shi dama wa man adali waliyan Allah ya ce faqad asatu bi haji wanda yake gaba da masoyina eh mu'mini to ni ma ne na shirye yaki da shi Allah ka tsare mu gaba ke da to shi ne yake cewa haka la shaddan nasu adad lazina amadu yahudu ko wallazina ashraku da kuma wanda suka suke shirka shine mushrikan maka irin su Abu Jahali eh irin su ba sa kaunan mu'minai eh ba sa kauna ga baki da hmm ba sa kauna Allah ka tsare mu hmm haka Allah yake magana wa inna Allah ya ce eh wa innahum kahum fitibal hawa dukan su dan su kamar jini ɗaya ne eh da ya guda da musulkan maka duka kamar sai tarayya wajen son zuciya ne Allah ka tsare mu da son zuciya ba ke daya kamar son zuciya ba karin musiba ba ne eh Allah ya tsare mu ga baki daya to shine Allah ya ba mu labari nan wala tijadda wala tajidanna ko aqrabum wadati ce ko ga wanda suka fi kusa eh suka fi kusa a qarabun wadati wanda suka kusa da soyayya lillazina amanu da wanda suka imani ko eh allazina qalu shine wanda wanda aka wanda aka ce inna nasara sune nasara su nasara suna kusa da mu'minai ba kamar yahudawa bane duk da yake akwai firkar su da suke suka ce annabi isa ya zama Allah banda wannan firka akwai firka wanda sun imani eh da Allah sun yarda shi su ne ahli kitabi na kwarai to Allah ya ce da tajinnin nan akraba ummadati zaka samu wanda suka fi kusa da da da soyayya da kauna illa zina muka nuka imani allazina qalu su ne wanda wanda aka ce inna nasara su ne nasara su ne suka fi suka fi kusa da mu'minai gabaki da zalika me yasa Allah ya ce haka Allah ya ce ai ai qarraba mawaddata lil mu'minin suna kusa suna tuje suka fi bayyanar da soyayya da kansu da mu'minai me yasa bi anna minhum qisitiyun a cikin su akwai malamai akwai malaman addini sosai war ruhban da bayin Allah masu yawan bauta wa annahum la yastakbiru su ba sa girman kai an tibar had daga bin gaskiya gabaki daya eh kama kama yastakbiru na yahudu wa ahlul makka ta kamin da yahuda suke da girman kai da mutanen makka hmm zaka same su haka Allah ka tsare mu gaba ke da hmm
wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tare ayyuhum tabibu min azami ma arabu min al-haq yaquluna rabbana amanna fakatubna ma'a shahidin na'am to shi Allah Allah yake ba mu labari a nan gurin wannan aya wannan aya da kan ta taso kane a kan wasu jama'a na najashi qadibina alaihi min habasha eh wanda suka eh suka suka tafiya zuwa habasha eh qara'a sallallahu alaihi wasallam alaihi musul yasin wanda aka karanta musul yasin ba ba ko suka kuka asalin suka musulunta waka suka ce ma asba haza bima kana bima kana yanzu ala isa da suka ji an kanta so su yasi sai suka ce kai wannan ayan da ake karantawa ba mu taba jin aya irin wannan aya ta yi kama da ayan annabi isa ke gidin gaya mana eh suka ce mun ji ai kamar ayan da annabi isa ke karanta mana yanzu ya ce su ne eh su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suna makka farkon hijira kenan suna cikin tsanani ba a jin daɗi ibn mazamazala ya yi awaye bayyana da addinin musulunci suka tasa musulmai ba sauki suna kashe su kawai ibn mazamazala ya ce to wannan tsanani ya kai tsanani kawai ku hijira ku koma zuwa habasha domin akwai wani sarki mai adali eh ku je ku same shi ku zauna a can zai fi maku mutum ne salihi na kwarai shi sarki na jashi din sai suka je suka zauna a can yakan suka halarci wannan abun sai suka tafi kamar da manzo Allah ya musu umarni su je suna zuwa suna zuwa garin ya suka same shi suka ce mu mutane da garin maka kabilan Qurayshawa ne mun dawo saboda kaza da kaza ana mana kaza shi sa annabi ya ce mana mu dawo nan gurin ku saboda kaza kaza kaza sai karbe su sai sai zaunar da su a gurin shi ana zaune suna zaune tare sai sai bayan suna zaune har lokacin da aka yakin badar da aka yakin badar farkon yakin da aka fara kenan a musulunci to shine aka ci nasara aka kashe manyan kafirai da yawa to bayan kashe manyan kafirai sai sai shi sai sai suna can sai suka za suka shawara su kafirai maka sai suka yi shawara sai suka sai suka nada mutane guda uku haka akwai akwai Amr bin As suka ce su je Habasha su je wajen sarkin Habasha zai mishi da kyauta in sun je su bashi su gaya mashi waɗannan mutane da suka zo garin su fa ba mutanen kware bane su gaya musu ba mutanen kware bane saboda haka ya koro su su dawo gida su burin su an suka taho su kashe su gaba kiriya kaga su rama abin da aka musu aikin badar kaji burin su da suka je sai suka same su gaba su kyautar suka ce musu mun san kai sarki adali ne mutumin kwarai a cikin su ma akwai aminin sa sai suka sai suka suka gaya mashi sai ce to a kira su mu ji me za su ce shine za ka musu za ka kira su ana kira su suka fito za su fito suka ce suna neman izini a ba su dama su zo aka ce su suka fito suna zuwa suka mai sallama irin ta addinin musulunci suka ce kun yi nan gaya ma ko ka ji mun gaya maka ko kifa irin gaisuwan da suke maka na wulaƙanci ba irin wanda muka saba ba sai ce to me za ku ce da wannan sai sai suka ce mashi ranka ne muka gaisuwa ne irin na addini musulunci addini ne wanda yake gaisuwan aljanna gaisuwan ubangiji gaisuwan kaza sai ce to naji ya ce musu shi shi zai shi da shi sai ce sai ce sai naji sai rabu irin da su sai ya tambaye su an ce mai gidanku yana kira jama'a zuwa ga wani addini mai kaza kaza addini kaza suka ce eh haka ne sai suka ce to yanzu mai za ku ce ma annabi mai za ku ce ma annabi Isa sai suka sai sai ɗaya daga cikin su sai karanta suratul Maryam yana karanta su akwai manyan kiristoci a gurin shi dama kirista ne shi da jashi din sai a karanta suratul Maryam ana karanta ana karantawa kawai suka kama kuka suka ce kai wannan fa abinda annabi isa yake yake faɗa fa shi ne ake karanta musu kaga wani mutane suka fara jin kunya ko can sai aka sai sai sai sai sai baya zai ga musu sai ya ce to akwai wani akwai wani ku karanta mai littafin kuma na sai karanta suratul yasin ana karantawa kawai hawa yana zuba a kunsu kawai kawai sai suka karbi musulunci sai suka karbi musulunci ga baki ɗaya ɗan uwa har shi ne zafi din da yan uwa kaga shi ne Allah yake ba mu labari shi ne yake ba mana a cikin wannan aya ya ce wa iza sami umma unzila ila rasulillah yayin da suka ji karatu suran da aka abin da aka sauka manzo Allah din nan tara ayyuna bi sai ga idanuwansu kawai tafidu min ad-dabi suna zubar da hawaye ko zuwa tsoron Allah kaga imani ya shiga da su su ko nan ga abin da ke zuciyar su kawai Allah ka tsare mu da makirci mimma arafu min al-haqi saboda abin da suka sani na gaskiya ga baki daya hmm mimma arafu min al-haqi abin da suka sani na gaskiya ka gani eh mimma arafu min al-haqi da abin da suka sani suka sani na gaskiya ya kulna rabbana amanna suna cewa ra ubangiji mun imani fakatubna ma a shahidin ya Allah ka rubuta ga cikin masu gaskiya haka suka ce ma aka suka ce ma aka suka ce ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya sa mu dace eh kun ji abin da suka yi musu suka ce sadaqna bi nabiyika ya Allah mun gaskata annabinka wa kitabika littafin da ka aiko mun gaskata gaba ke daya Allah ya tsare mu hmm wa ma lana alla nu'minu billahi yace to me zai hana mu zamu imani da Allah ba wa ma ja'ana min haqq da gaskiyar da su zo mana daga Allah shine alqur'ani ai la mani Allah na ba wanda zai hana mu min imani daga imani ma wujudi maqsada ta tare da samu abinda Allah ya hukunta a gare mu mu dai wannan da ma muna kodayi an yi jihilana rabbuna ma alqawli salihin muna muna roƙon ubangiji ya sa mu cikin zurin bayan Allah salihai na kwarai kaga kaga sun sun ji gaskiya sun kama ta amma su ga su abin da ya biyo musu kawai burin su su yi cin mutunci su yi cin mutunci Allah ka tsare mu gaba ke da eh ma'ana salihina mu'minina fi janna mu'mina a janna gaba ke da na'am qala ta'ala
wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-ardi na'am wa natamu an yajid lana ma al-qawmi as-salihin فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
to Allah shi ke gaya mana fa asabahumullahu bima qalu ubangiji sai ya ba su lada da abin da suka faɗa na shahada din nan wani lada ne Allah ya ba su yi musu akaya da shi jannatin aljannatai tajri min tahtiha al wanda ruwa ke ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin ta gabaki daya khalidi ne fiya Allah ya ce a nan za su dawoma inda kowa za ga Allah yan uwa ce duk wanda ya samu aljanna na jin daɗi eh nan ne gurin dawoma kawai Allah ka dawo da mu a cikin ta wa zalik jazaa'ul muslimin wannan sakamakon masu imani ne dan uwa aljanna sai mai imani a cikin shige ta Allah ka samu da ikara mana imani
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
to ubangiji ya cewa to kun ji mu'minai da wanda suka imani ga makoman su aljanna wanda ruwa ke gudu a karkashin ta gabaki daya amma wallazina kafaru fa awamma- amma wa'inda suka kafirce mu rabbil izzati fa wa kazzabu bi ayatina suka kafirce mu Allah ba sai da shi ne ubangijin su ba ba sai da shi ya ce su ba sannan wa kazzabu bi ayatina suka ayyata ayoyin alqur'ani eh ayoyin da suka riyata shi Allah ce ulaika sabu jahim wayannan su yan yan wutar jahim ne kawai eh Allah ka tsare mu da jahim eh Allah kare mu da ita na'am يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
to sai ubangiji yake gaya mana a cikin wannan aya an ce wannan aya ta sauka ne lamma hamma qaumin ashaba wasu jama'a daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ilazimus sawm da manzo Allah yayi musu wa'azi yayi wa'azi eh sai suka lantsa ma kansu azumi kawai to kullun azumi za su yi kawai ba yi ba maganan shan ruwa eh ba ba maganan hutawa kullun azumi za su yi kawai tsawon rayuwarsu in dare yayi kuma wal qiyam qiyam ne za su yi kawai wala wala yakribu nisa eh wanda suke da mata ba ruwansu da kusanta da matan su kawai ibada za su yi wala wadde ba sa turare ba wala kullaham laham ba su nama ba wala yanamu alal firash sannan ba za su kwana akan shimfida ba kas za su kwana kawai to da annabi yayi musu yayi musu wa'azi eh yayi musu wa'azi ya kama su kawai sai suka yi haka suka ce haka an ce su su goma ne ijtama'u fi baiti usmanu sun taru a gidan sayyidina usmanu bin maz'um al-jumayhi suka taru a gidansa eh wa sabab istima'ihim dalilin taruwansu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa aza nasu manzo Allah sallallahu alaihi jama'a wa'azi yawan wata rana hatta abakahum har sai da yasa wa'azin nan yasa suka kama koke koka suna ta kururuwa eh farrakat afaidatuhum hankalin su ya rabu da jikin su gabaki daya wa azamu ala tarahib eh suka niyya duk abin da zai kara musu tsoron Allah shi za su yi kawai an ce a cikin su huwa abubakar akwai abubakar wa ali ibn abi talib akwai ali ibn abi talib su goma ne wa abdullahi ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa abdullahi ibn amr da abdullahi dan am wa abu zar gifari da abu zar gifari wa salim maula abi huzaifa da salim bawan abu huzaifa wal miqdad bin aus da miqdad dan aswad wa salman al farisi da salman al farisi wa mu'aqqil bin bin bin muqran da Usman bin Maz'un ba ta shawaru sai suka shawara kawai eh sai suka shawara wattafaqu ala annahum yalbasuna yalbasuna mamsahu wa yajibuna muzkarahum sannan wa yasumuna dara sai suka shawara eh su dunnan za su zama kamar masihiya eh ba za su aure ba kawai ba magana aure ba annabi ya ce ba masihanci a addinin annabi ba shi a ce namiji ba zai aure ba ba shi a addinin musulunci ba shi sai suka ce to so za su yi kamar masihawa ne ba sa ba sa kan su ba sa aure ai ko ko e manyan fada su da da da fastocin su ai ba mai aure ko akwai shi e mabiya da masu aure su ba sa aure kuma su ne kuduwar hasana su ai koyi da su fa ka gani to sai annabi ya ce shi ba ba shi a wannan addini suka baki da sannan wa yasumuna dar tsawon rayuwar zamanin su kai azumi za su dinga yi wa yaqumuna layla sannan sun dinga qiyamul layli kawai ba hutu wala yanamuna al-firash ba su kwanta a a a shimfida ba wala yakuluna dahaman wal wadaka ba za su ci nama ba balle roman shi ma wala karbin nisa ba za su aure ba wala ɗin ba za su tafi turare ba gabaki daya waye sai bil adi za su bi a don kasa ko su duka ibada har kwarin su ya kare kawai kaji mu suka suka ce fa karihat annuka da manzo Allah sai ya mishi wannan din sai labari ya bayyana fan sarfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya juya sai ya je gurin sai ya je gidan ina zuwa eh falamma jaa usman ahbarna bi zalika ahbaratu bi zalika fa ba huwa ashabuhu asrati ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e fa'awa a take ne sai suka zo jin manzon sallam faqala lahum za ce musu a habar annakum dan ba labari ko kun yi ittifaki akan kaza da kaza da kaza ko eh yazo jima yazo matan Abdullahi bin Mas'ud abin nan kai Usman bin Affan zai tambaye ta na ji an bani labari mijinki da jama'a sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ko sai shiru ita shiru ta ce in ta ce eh ta tona asiri mijinta in ta ce a ta yi maza Allah ƙarya ita ce eh ya rasulullahi in in shi ya gaya maka haka ne in ba shi ya gaya maka ba to ba haka ba ne ita shiru kawai to shi ne su mazala ya gane a ga lallai maganar nan haka tana nan fa ita murinta kada ta fahimta sirrin manzo Allah kai ko yanzu da ka ji labari an ce wani aka yi ka za ce wani aka ka bada labari kai ka ji Allah ya tsare mu gabaki da to ka ji bakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man shike nan bakalo bala rasulullahi suka ce eh haka ne manzo Allah wa ma aradna da amma ba wallahi tallahi ya rasulullahi ba ba muna nufin mu cutar da kanmu bane a alheri muke nufi ga rasulullahi zai ce inni la la amina bi zalika annabi yace ni fa ban umarta ai haka ba ni ban ce ai haka ba ko da muku azi ban ce ai haka ba kuma ka sa sama manzala ke cewa inna li anfusikum haq alaikum haq ko kanku kuna da haƙi eh ko kuna da ko kanku kuna da haƙi saboda haka fasumu ku duka yin azumi wa afiru kuma ku ci ku buɗe ku yi azumi ku huta sannan ku yi azumi ku ci abinci mana kai azumi yau gobe ka ci abinci jibi kai azumi za ka ci abinci ka rika haka yace ai jikin ku kanku jikin ku ranku na da aiki akan ku ai shi ne me yake so ya ci ko don ba ba shi ba ba ai kaga me zai ci to sannan yace wa qumu wa namu sannan ku yi kiyamul laili in gaji ku kwanta ku yi bacci kaga ba takura kenan sai manzala ce ba inni aqumu wa anamu yace ni annabi rahama ai ni ma ina ina tashi qiyamul layli amma kuma ina bacci to ni ma da nufi ku kenan sannan wa asumu kuma ina azumi wa tsuru ina cin abinci nan ma in ni azumi ni azumi ne sai kuma ziga cin abinci ziga cin abinci kaga annabi da yi kenan ko wa asirin lama ya ce ina cin nama ne ma ta yaya za ba za ku ci ba ita na kawo addini wa dasmi sannan ina son robon naman ma ko kuma kun ce ba kwasha wa ta ni sa'a sannan ina ina kusantar iyalina yace to ku sani fa man ragiba an sunnati wanda ya bar sunnata eh fa laysa mini ba tare da ni kaga ai an kwance kaya kenan eh wanda ya bin umarni na kaga ba ya tada ni ke ji alaihi sallallahu alaihi wasallam eh bayan musu wannan hudumar da ya tara su to shikenan sai ya ce sai ya ce ayye kuwa ya ka ayye kuwa tara al'umman gari gabaki daya eh su majma'un nasu aka tara mutane wa hada bu mazalla ya maimaita musu huduba bakale ce ma balaka qaum wai me ya samu wasu mutane kaga bai ce waye da ware ba sai ce ma balaka qaum me ya samu wasu mutane ne haramu nisa suka haramta ma kansu mata wadda an suka haramta ma kansu abinci wadda yin suka haramta ma kansu turare wa shahawatid duniya da duk abin da ake bukata ake sha'awa a duniya suka haramta ma kansu me zabe ku ne wani lasta amarkum yace ni ko ban umurtan ku kai haka eh wani lasta amirukum an takunu kisisin yace ni ban umurce ku zama kaman eh malaman yahudawa ba eh warruhbanu eh da ba da masana hukuncin su ba mai ce ba mai ce ku yaka ba kaga ai su ba su da mata yace fa innahu laysa fi dini tarikul lami wan nisa duk wanda ya bar cin nama ya bar ya bar kusantar mata to ba shi kin a cikin addini na walati hadha sawari eh sannan ya bar masal ya bar ya bar gurin kwanan shi haka ya ce ba shi tare ne to kaji abin da annabi Allah ya ce masu shi ne Allah ya ce ya yi wa lazina amun ya ku wanda kuka imani la tu harrimu tayyibat kada ku haramta ma kanku ma abu masu daɗi daɗaɗan abubuwa kuka haramta ma kanku kaga wani yanzu ya ce maka ai shi ba zai baya cin kaza wani ya ce bai cin wagwa wani ya ce bai cin kaza wannan ra'ayi ne amma Allah ya ce kaka haramta ma kanka abu mai daɗi eh kaka haramta ma kanka ma halallahu lakum abinda Allah ya halasta muku wala ta'tadu kar ku keta umurnin ubangiji eh inna allaha la yuhdi Allah baya so mai keta umurnin ubangiji baya so hmm haka Allah yake na'am wa kulu mimma razaqakumullah
wa kulu mimma razaqakumullah wa la tayyiba
na'am wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun Allah ya ce musu wa kulu ku je ku rika cin abinci eh kulu ma zakun ku ci cikin abin da Allah ya zarta ku mana halalan wanda ya zama halal dayyiban sannan mai dadi wattaqullah amma ku ji tsoron Allah yan uwa allazi antum bi mu'minin wanda gare shi ne kuka imani da shi to ku zama ku zama masu tsoron Allah gabaki daya Allah ka tsare mu gabaki daya na'am
la yu'aqibukum Allah بلغو في أيمانكم نعم ولكن يواصلكم بما عملتم الأيمان نعم وكفارته إدعاء عشرة مساكين من أوسط ما تحبون أهلكم نعم أو كسوتهم أو تهريج رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم ذلك كفارة أيمانكم إذا هلكتم نعم وأقروا أيمانكم أن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم
to ubangiji yake cewa wannan aya kuma ta sauka ne akan mutane masu mai yawan masu yawan rantsuwa eh haka za a ga mutum shi kawai Allah ya yi shi dan abu kaɗan ita rantsuwa ba yi da kyau Allah ya tsare mu da yawan rantsuwa Hmm. ba komai ne zaka dinga yawan rantsuwa ba ubangiji ubangiji na ce ya la yaqizullahu bilagawi Allah bai bai kama ku da laifin rantsuwa ya imanikum cikin rantsuwan da kuke din nan eh huwa ma yazbuku ilayhi sal abinda harshen kai zai irga irga ya faɗa min gari kasin ba kai niyya ba eh ba wanda kai ka saba ba kullun da ba kai ka saba ne to magana a wannan akwai aiki amma abinda baka saba ba harshen ya riga ka ba kai ba kai niyya ba ya riga ka ka kauli insan kamar yadda mutum yake cewa eh la wallahi a'a wallahi kawai shi komai ya sa ya sa rantsuwa eh wani haka ne a la'a la wallahi a'a wallahi sai kai rantsuwa wani haka ne a'a wallahi kaga kai sabon bai kamata kai rantsuwa ba kai rantsuwa hmm shine ko kuma kika ce wani haka ne sai kace bala eh wallahi ka ga ka ka ka ce eh amma ka ce wallahi nan kuma ka ce a'a ka ce wallahi to me ya kawo rantsuwa an kare ta ka ne ba yadda da kai bane to wannan bai da kyau kaji Allah a wannan rantsuwan in dai wannan rantsuwan ne ba a kama mutum amma ka kokari ka bari in ka saba sai ka yi wanda zani rantsuwan nan amma bari ka ji abin da Allah ya ce walakin yuwakizukum bi- ah, bima aqattum ayman amma Allah zai kama ku da laifi ko hukunci ga wanda ya niyyar rantsuwan ya yi rantsuwan yana halamtun alal qasdi eh kai rantsuwan da gaskiya da nufi amma ba gaskiya bane kai rantsuwa abin ba haka ba ka rantsi haka ne kuma kai ka san ƙarya kai to kaga wannan akwai kafara wannan an an ai ba ya riga hatin ka bane ko hmm kamar sai ne kana sai da huluna ko kana sai takalma sai ce tsakaninka da Allah nauka sai Yesu ce wallahi tallahi na sai su dubu ɗaya ɗaya ne kuma ɗari biyar biyar ɗari biyar biyar ka siya kai kana ganin kawai da aka shine zai ƙara maka ka gani ka ga wannan matsala ne ɗan uwa ko ka zo kana zai ka ga mutum magana dole wa shi ya yadda sai ka dinga zagga mishi rantsuwa kuma ka san ba gaskiya bane fa to in ta bayyana fa sai kai kafara ɗan uwa to ba da kyau wannan to shi ne Allah ya ce walakin yuwakizukum bima aqattum ayman Allah yana kama ku da laifi daga wanda ya kulla rantsuwan da gaske a zuciyarsa manufansa kenan to ga kafara duk wanda yayi wannan ga kafara fa kafaratu idama ashra masakin kafara shi zai ci da miskine guda goma ne da kaga rantsuwan ka yaji abu baka eh kai ka ce da kanka ma a wannan lokaci da ake fama ka ce da ce da kanka da kanka aiki ne balle ka tasa miskine goma eh ka ciyar da su saboda gwanin tanka na rantsuwa Allah ya tsare mu gaba ki da za ka ce da su da muddin nabi muddin nabi min ausari masu imun eh mafi matsakatsakin abin da kake ci dan uwa eh a halin kake ci da iyalanka wani kafi wani abinci ne kafi kokarin ci da iyalinka to shi za ka yi musu a ka zo kokarin ci da su shinkafa da taliya ko a gidanka gaire ka sayo amma ka ci to ita za ka ci da su su mutane goma nan sai ka ci da su eh mutane goma sai ka ce da su sannan ka warware rantsuwa a to wani sai ka ce da su wannan eh shine Allah ya ce alaikum ai qazdihi wa aglabahu la alahu eh abinda ka fice da iyalanka dai ba wanda ba, ba wanda yake sama ba eh ka ba haka ba ka ce a ce ka ce da su da nama dan uwa idan bun nama za ka ce da su kaga an an tsananta da aukis wasu ko kuma in ba ka da abinci to ka ɗinka musu kaya eh ka ɗinka musu kaya min ma ya samma kiswatu abin da ake cewa kiswa ɗin nan ka kamis kamar riga wa ama wa ama wa ama wa imamat da rawani eh wa izar da wando ka ɗinka musu da riga da wando da rawani kowanne ya kayi musu haka eh wala ya kafi jam'i ma zikira ilal masakin wahidin ba zai yi ba a ce ka tara wa miskini ɗaya wannan kayan ba ba zai yi ba ko ka tara miskini guda ɗaya abincin ba zai yi ba sai ka samu miskinai goma sannan za ka ba su dan uwa ka ga ka kawo ma kanka aiki ko eh wanda imam shafi ya magana a kai idan ko ba ba za ka iya ka ba a wuta harir ka bafi ko ka yanta baiwa to idan ka samu baiwan ka yanta yanta yanzu ka ga aiki ne kato ka ga rantsuwa kai mai yawan rantsuwa ka ga ta ka jama kanka Allah ce duk in baka samu ciyar da su ba tufatar da su ba yanta baiwa ba to ga wani fa man lam yajid wanda bai saɗe ga cikin wada ba guda uku ba fa siyamu salati ayyamin zaka zaka zaka azumin kwana uku ya ka duba me ya maka sauki eh azumin kwana uku zaka yi eh kaka farto eh kwana uku zaka yi azumi kawai zalika fata imanukum Allah ya ce wannan shine kafaran rantsuwan da kuka yi da kuke yi eh shine kafara Allah ka tsare mu gabaki daya wa hafizu amir Allah yake ku kiyaye yawan rantsuwa eh ku kiyaye kazalika ibnullahu lakum ayati haka Allah yake ba ku yake ce bai yake bayyana da ayoyin shi kamar yadda ya ambata a baya eh bayyinu lakum ina muku bayan bayyinullahu lakum Allah yake muku bayani ayoyin shi ayoyin shi la'allakum tashkurun don ku zama masu godiya ga Allah eh kaga mu ta godiya ga Allah eh cikin dukkan lamura baki daya abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda kure kuma Allah ka yi mana baki daya Allah ka jikan magabatan mu da mata manya da yara Allah ka yi musu rahama Allah ka nawar farmar su baki daya Allah ka tsina ka zalimi da aljanna Allah ka wasu yi sama ma'anan Allah ya sa mu dace sa mu rayu lafiya makare lafiya Allah ka jikan mallan shehi mu Allah ka jida musu rahama Allah ka jikan malamin malam jumare ka musu rahama Allah ka jikan iyamu da gafara ka nawar farmar su baki daya kafin wani kwazural mina jan da sallam wani shi babu gudunmawa na mai Allah musu sakaya da alheri Allah biya musu bukatun sun zahiri ba da dauke da wani matsayar da sallam muna fata Allah ya muna muwafaka wa salatu wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil